الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan shida watan musulunci hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1441 wanda ya zo daidai da 28 ga watan ɗaya a gregorian kalanda 2020 wannan shine kasadinmu na bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan alwaziz fi fiqhi sunnati wal kitab al aziz na doktor al allama abdul azim al badawi allah madaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi kasai na takwas ne to na bakwai suka ban a rubuta nan to yau muna kasai na takwas afwan allah ya ba mu sa'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna magana akan yadda ake tatihirun najasat wato yadda ake tsarkake najasoshi idan najasa ta samu mutum ya za a yi ya ainihin wato tsarkake ta a ina gaba mu tashi kan mun yi tatishiru dildil mai ta biddibar a nan za mu tashi ko tatihiru dildil mai ta biddibari wato tsarkake fatar mushe ta hanyar jima an gane maganar da kyau ko tsarkake fatar mushe ta hanyar jima عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر حديث يا تبتا دقى عبد الله دم عباس الله مدعوك تنسر كي أحد أمدك أدنة الفردوس عبد الله دم عباس يتي منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ayyuma ihadin dubiga dukkanin fatar da aka jeme faqat tahura ta tsarkaka an gane maganar da kyau ko kaga kenan tunda annabi ya ce ayyuma dukkanin fatar da aka jeme ta tsarkaka to wannan shi nuna cewa idan dabba aka yanka ta ta mutu aka fede namanta to za a jeme fatar ta sai a yi amfani da ita ta hanyar yin buzu ko ta hanyar yin takalmi ko ta hanyar yin riga ko ta hanyar yin belt da mutum zai ɗaure ya tsuke ko wani a makamancin haka to a ƙarƙashin wannan hadisin sai ya nuna ba iyakacin dabbar da aka yanka ta da sunan Allah ba ko da a ce wannan dabba mutuwa ta yi hatfan ala anfiha wato ta mutu da kanta ba wai ainihin wato yanka ta aka yi ba ko kuma wani ya doke ta ba yanka ta aka yi ba ta mutu to idan aka fede ta aka zara fatar aka jeme to a iya nin dukkanin amfani da ita na ainihin wato ibada kamar yadda muka faɗa ya tabbata wata rana wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun jawo mushen akuya za su kai jeji sai manzan Allah ya tare su yake tambayar su ya ina za ku kai wannan akuyar suka ce ya rasulullahi ta mutu ne za mu kai ta jeji mu jefar da ita sai manzan Allah ya ce musu a'a limaza me yasa ba za ku ɗauki fatar ta ba me yasa ba za ku ɗau fatar wannan abin nan wannan akuya ba ya suka ce ya rasulullahi ta fa mutu fa mushe ce fa ba yanka ta aka yi ba muna nufin ta mutu da kanta ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yutahhiru halma'u wal qarazu abin da yake tsarkake ta shine ruwa da menene ruwa da me da gabaruwa ko kace da magariya an gane magana da kyau ko saboda haka wannan shi zai tsarkake ta sai wannan ya nuna ashe kenan ko da akuya ta mutu sai kaga baban bola Allah ya saka baban bola ya kara masa lafiya da imani ya kuma azurta baban bola sai ka ganshi a bola yana fede akuya tambayan da ya ka fara ka face masa ka ce baban bola wannan ai mushe ce sai ya ce maka a ni ba naman ta zan ci ba fatar zan ɗauka na je a je mai in sayar in samu kuɗi ko kuma in je mai na yi buzu ko in kai masu takalma su saya su je mai su yi takalmi ko su yi belt ya halatta kar ka yadda ka ce kafirin banza kafirin wofi a'a na fata an fahimta ya yi daidai saboda mai saboda annabi ya ce ruwa daga ba ruwa yana tsarkake fatar da mushe ne ya mutu murus aka cire aka je aka yi amfani da ita jama'a kun fahimci wannan magana da kyau ko wasu malamai ma suka ce karkashin kalmar annabi da ya ce ayyuma ihabin dubiga din nan suka ce to ba ma fatar abin da ya halatta a cinamansa ba hatta fatar abin da bai halatta a cinamansa ba ya shigo ciki idan aka feɗe jaki aka jeme fatarsa aka yi buzu ka hau kai sallah aka yi rangadadau sallar ka ta yi ko baka ji ban ƙara maimaita maka ina fata a fahimta saboda annabi ya ce ayyuma ihabin dubi ga duk fatar da aka je ne duk fatar da aka je ne bai specifying fatar abin nan halattaccen abu ko wanda bai halatta an gane maganar da kyau ko wannan shine Allah ya shiryar da mu wannan hadisi da muka je sahihun hadisi ne ingantacce a sahihu a ibnu maja ya fitar da shi sannan ainihin wato a imamu ahmad a cikin menene fatihur rabbani shine ha'un mimun ko shi ma ya fitar da shi imamu tirmidhi shine ta'un dinta ya fitar da shi haka a imamu ibnu maja shine jimun dinnan ya fitar da shi haka a imamu nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi don haka hadisi ne ingantacce cewa duk fatar da aka jeme to ta zama menene ta zama tsarkakakkiya na fata an fahimta Allah shiryar da mu abu na biyu ta tsihirul ina'i idza walaga fihi kalbu tsarkakuwar ƙwarya ko kofi ko kwano ko plate ko wani abu daga cikin abin da ake amfanin yau da gobe da shi ta hanyar a yi amfani da shi na al'ada ko kuma na ibada ko buta ko jarka ko ma dai menene daga cikin abubuwan da ake amfani da shi a yi wanka na ibada ko alwala ta ibada ko wani a makamancin haka to idan kare lallaga a cikinsa ya zama najasa yin amfani da wannan abin da dasa ta shiga ciki to ya za a tsarkake ina fata kun fahimci magana sai ce an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولد فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب من زن الله صلى الله عليه وسلم إن جاء أبنا أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الله يحدى ملكي الجنة الفردوس يتي من زن الله يتي طهور إناء أحدكم سرككور kwariyar ɗayanku ko kofin ɗayanku ko filet ɗin ɗayanku ko kwanan cin abincin ɗayanku idza walaga fihi kalbu idan kare ya lallaga a ciki shine lasa kun san kare ba sha yake yake zuka kamar rago ko tinkiya ba shi su da yake yana ɗasa ɗas ɗas ɗas ɗas haka da harkensa to idan yayi haka a cikin kofi ko kwanan ɗayanku ko kuma abin alwalar ɗayanku an ya gasilahu sab'a marrati ya wanke shi sau nawa sau bakwai annabi ya ce ula hunna turab na farko ya fara da menene ya fara da kasa to idan kai wannan ya tsarkaka sai ai amfanin yau da gobe da shi kuma sannan ai amfanin menene ai amfanin ainihin wato ibada da shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko wannan hadisi sahihi ne sabaka takhrijuhu mun yi bayanin matsayin wannan hadisi domin mun karanto shi a babin da yake magana dangane da najasoshi in ba ku manta ba haka ne ko to Allah shiryar da mu a abu na uku tatihiru thawbi idza asabahu damul hayd tsarkakuwar tufafi idan jinin al'ada ya ainihin wato same shi idan jinin al'ada ya taba tufafi wannan fatawa ce ta mata kai tsaye tare kuma da duk wani magidanci shi ma ya san da wannan saboda ya koya matarsa tuzuru ko gwauro ko muzuru to sai ya kasa mana kunne kawai ya ji abin da za mu faɗa na fata an fahimta to Allah shirye da mu an asma binta abi bakarin radiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat ihdana yusibu thawbaha min damil hayd haybati kayfa tasna'u fa qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tanhabuhu thumma tusalli fihi hmm? wannan hadisin mun karanta shi a baya shi ma ba ku manta ba hadisin asma'u yar abubakar Allah madaukakin sarki ya kara wa asma'u yarda ya hada mu da ita a jannatul firdaus take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'at imra'atun ila nabi wata mata ta zo gurin manzon Allah فقالت سيتتي إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض ومن دم الحيضة يا رسول الله إيه دقت جمني زنن الآدى يكن تبا تفافنتا كيف تصنع يا رسول الله يا ذاتي نفات أم فهمتا فقال سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي متى تحته تأينهم واتو matse shi ko ta shafe shi ko ta murɗe tufafin wajen matse wannan jini sun mataqarsuhu bil ma sa'annan ta wanke shi da ruwa an gane magana da kyau ko bayan ta goge jinin sai ta sa ruwa ta yi menene ta wanke shi thumma tanhabuhu sa'annan ta sake sa ruwa ta zuba masa ta yayyafa masa annahabu daga ainihin wato yanhabu mahaban wato ta yayyafa masa ruwa thumma tusalli fihi sa'annan ta yi sallah a ainihin wato cikin wannan tufafi an gane wato dai ana buƙatar mace ta yi amfani da ruwa da dukkanin usulubi da yanayin da za ta fitar da wannan jinin al'ada a jikin wannan tufafi domin ta sami yin ibada a ainihin wato a jikinsa ko kuma da wannan tufafi to kamar yadda muka sani al'adar jini musamman idan ya ɗin jima a jikin tufafi za ka ga cewa bai cika fita lokaci ɗaya ba ma'ana komai yadda aka wanke shi za ka ga akwai saura ko shati ko alamunsa a jiki to yaya za a yi sai malam ya ce wa in baki ya ba'da zalika atharuhu idan da a ce wani alama ta jinin zai saura fala ba'asa wannan babu laifi dan an ga alamunsa shatinsa ko alamun jajajajensa in dai ta sa ruwa ta wanke ta sa tsumma ta goge ta murɗe ta yayyafa ruwa ta yi abin da ya kamata to ko da a ce ruwan ma'ana launin jinin ko shatin jinin ya shaura wannan ba ta da matsala an gane magana da kyau ko menene dalili tunda mu addinin mu da dalili muke yin sa kaga wani zai ce to shikenan mun ji dai an ce a wanke mun ji an ce a matse mun ji an ce a sa ruwa to amma kuma an ce idan ma asar ɗinsa ya shaura a yi sallah a ciki to ina hujjar kumala sai muka ce an abi hurairata radiyallahu anhu anna khawlata binti yasarin qalat ya rasulallahi ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيد فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أن كان مغانا دكيوكو wato ɗaya daga cikin matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khawlatu khawlatu yar yasar an gane magana da kyau ko khawlatu binti yasar qalat ta ya rasulullah ya manzan Allah laysa li illa thawbun wahid ba ni da tufafi in ba kwaya ɗaya ba Allahu akbar sahabban manzan Allah kenan ina matan mu kalubale gare ku da zaki ce sai an saya miki injin jajjagi sai an miki kala goma sha biyar ai wancan kala tara take da shi ke yanzu kala uku ne to ga matan sahabban annabi wanda suka fi kowanne irin mata daraja ko ba su fi ba suka fi su kima da martaba da matsayi a gurin Allah kuma larabawa ne samfarera ga gashi har gadon baya haka ne ko ba haka ba duk abin da yake gadara da shi ta fiki na duniya ko na lahira amma tufafi nawa take da shi kwaya ɗaya tak amma ta yi imani da Allah ta yi imani da manzon Allah tana zaune da mijinta lafiya ba ta daga mishi hankali ba ina ga matan mu mala da irin wannan yanayi da muke ciki wanda mata suka isu koma zuwa ga ubangiji suka isu koma zuwa ga Allah suka yi watsi da darajar aure da darajar addinin musulunci suka koma neman yanci a gurin suka bar yanci suka tafi neman yanci ko ba haka bane musuluncin nan da kuke gani da zaman auren nan da kuke gani da haƙuri da irin yanayin da Allah ya ajiye ku a ciki ba karamin alheri ba ne kada ki matsa wa kanki kar ki takura Allah da kansa ya ce wa mazaje li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu sai ce me falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra ina fata an fahimci magana haka matan sahabbai suke wallahi idan mazajen su za su fita har suna ce musu muna muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku zo mana da halal kar ku kawo mana haramu za mu iya haƙuri da yunwar duniya amma ba za mu iya haƙuri da azabar lahira ba wannan matan sahabbai kenan ka duba ta ce tufafi kwaya ɗaya take da shi kuma ɗaya ce daga cikin sahabbai tana da hadisai rututu a cikin addinin musulunci ana hujja da ita a cikin musulunci amma rigar ta kwaya ɗaya ko zanin ta kwaya ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu da mu da matan mu baki ɗaya laisa li illa thawbun wahidun kace ba ni da tufafi sai kwaya ɗaya tak wa ana uhidu fihi kuma jinin al'ada yakan kama ni da wannan tufafi din fa kaifa asna'u ya rasulullahi ya zan yi qala sai annabi yace mata idza tahurti idan kika barkaka ki bar tufafin naki a jikinki jinin ya ta zuba bayan kin tsarkaka ai bi ma'ana bayan jini ya tsaya domin tsarki a musulunci guda biyu ne tsarkin tsayawar jini da kuma tsarkin menene eh tsarkin wanka na jinin al'ada shine a can suratul baqara ya suke cewa menene amma hatta ya taba harna ko sai ce fa'iza ta harna sai malamai suka ce a tuhuru a tuhuru guda biyu nan da Allah madaukakin sarki ya faɗa kowanne da matsayin shi a tuhuru na farko da yake cewa kada ku kusanci matanku har sai sun tsarkaka da kuma cewa fa'i za ta tsaharna idan sun tsarkaka na fata an fahimci maganar inda a ce a tsuhurin farko shi ake nufi da na biyu to da ba haka za a ce ba sai a ce fa'i ta salna idan suka yi wanka to wannan ya nuna tsarkin farko menene tsayawar menene jini tsarki na biyu ko menene wanka ko kuma ya zama tsayawar farko shine wanka haka tsayawa na biyu ma wanka amma da ya ce fa'i za ta harna ya ƙara maimaita tsarkin a karo na biyu sai ya nuna cewa tsarkin farko ana nufin tsayar tsayuwar jini tsarki na biyu shine menene wanka to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce tunda Allah ya yi magana akan tsarki guda biyu ɗaya na tsayuwar jini ɗaya na wanka shin idan matarka jininta ya tsaya kafin ta yi wanka ya halatta ka sadu da ita ai ku yi ta haƙuri da ni haka zan ta an ciwo muku wallahi ku yi ta haƙuri da ni eh nisa'ukum har sallakum fa'atu harsakum annashi itum wa qaddimu li anfusikum ina fata an fahimta fala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin a takaitan takaitawa malamai sun tabbatar da halaccin ka sadu da mace bayan jininta ya tsaya kafin ta wanka abin da ke biyo baya shine shin wanka ɗaya za ta yi ko kuma nawa za ta yi biyu to sai malamai suka ce wanka biyu za ta yi domin kowannen su matsayin me yake matsayin farilla yake wankan jinin al'ada farilla ne wankan menene janaba hima menene farilla ne wannan ita ce magana mafi inganci karanta tafsirin qurtubi abul ansari Allah ya masa rahama karanta ibnu kathir Allah ya masa rahama karanta imamu jar ibnu jarir tabari Allah ya masa rahama zaka ga fatoyin malamai da yawa akan wannan mas'ala din magana mafi inganci kenan amma akwai malaman da suke ganin cewa ba za a sadu da mace ba har sai ta yi wanka amma karkashin wannan at-tuhuru at-tuhuru guda biyu malaman tafsiri suka ce kana iya kwanciya da matarka matukar jininta ya tsaya cat bata ga alamarsa ba babu shi ya tafi to kafin ta yi wanka mijinta ya halatta ya sadu da ita sai dai idan ya sadu da ita sai dai ta yi wanka guda biyu ba za ta yi kwaya ɗaya ba muka ce muku mun yi muku alkawari abin da ya tabbata a sunna ne za mu faɗa muku ba ruwana da ra'ayinka idan abin da na faɗa ba haka ba ne zo kai min raddi ka ce malam abin da ka faɗa ba haka yake ba babu shi a cikin addinin musulunci shi kenan ka zo da ilimi na zo da ilimi mai hankali sai ya tsaya ya kwatanta kuma na ba da reference ka je ka duba kar kai saurin musawa Allah ya shiryar da mu don haka malamai suka ce wannan shine a ƙarƙashin wannan yake cewa آه وأنا أحيد فيه فكيف أصنع قال إذا طهرت من ذا الله يتي إذن سككك تركك معنا جنينك يتأيى فاغسلي موضع الدم to ki wanke ainihin wato gurin da jinin ya taɓa tufafin sun salli fihi sa'an nan ki menene ki sallah a cikin shi qalat sai khawlatu ta sake cewa ya rasulallahi ya manzan Allah in lam yakhruj atharuhu in alamar jinin kuma fa bai mai ba bai fita ba ya zan yi qala sai manzan Allah yake yakfikil ma'u ruwan nan da nace ki sa ki wanke ya ishe ki wala yadurruki atharuhu alamun akwai jini kar ya dame ki jama'a an fahimci wannan da kyau ko ba zai cutar da ke ba alamun akwai menene akwai jini saboda haka mata ku ji wannan da kyau domin da yawa kukan turo tambaya akan cewa malam idan jinin al'ada ya taba tufafi mutum mace ta wanke ta wanke ta wanke bai fita ba to yaya za ta yi yadda za ta yi hine in dai ta wanke kamar yadda aka faɗa din nan ta yi iyakacin kokarin ta ya fita sai ya zamto bai gama fita ba ko kuma alamunsa bai buya ba gaba daya kar wannan ya dame ta kawai ta saka ta sallah a ciki sallar ta yi da izini izinin Allah wannan hadisi da muka ji abin nan hadisi ne ingantacce ya zo a cikin sahihu sunan abi dauda kuma ya zo a cikin abi dauda din sannan kuma ya zo a cikin baihaqi ina fata an fahimta baihaqi ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus abu na hudu tatihiru zailu thawbil mar'at tsarkakuwar zailu jelar thawbil mar'ati tufafin mace me ake nufi da jelar shi shine idan ta sa lufaya he lufayan ta sauka har kasa wanda dama haka ake bukata mace ta zama kada mace ta dage lufayarta yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yi uzai haka Allah ya ce yudnina alaihinna min jalabibihinna su saukar da tufafin su kasa ya ja kasa wannan ba matsala bane qur'ani ya tabbatar da wannan sunnar manzon Allah ma ta tabbatar da haka an gane wannan maganar da ke ku saboda haka ta saukar da tufafinta har can kasa idan ta saukar da tufafin ko da kuwa ta ja shi a gurin da yake mai najasa ne wannan ba matsala bace za mu zo mu ji yanzu yanzu nan عن أم ولد أم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل زيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده حديثي ندق ummu waladin li ibrahim bin abdurrahman yar dan ibrahim dan abdurrahman dan aufi ma'ana jikan abdurrahman dan aufi ne an gane annaha sa'alat ita wannan mahaifiyar dan ibrahim dan abdurrahman dan auf an fahimci maganar ko ta tambayi umma salamata ummu salama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dattijuwar arziki irin albarka ka je ka karanta tarihin ummu salama malam ka je irin dattijantaka irin ta ummu salama daga cikin dattakonta ta taba kyautar da kwananta zuwa ga ɗaya daga cikin matan manzan Allah dattijuwa ce ko ba dattijuwa ba ce haka ne ko saboda tana da daraja tana da kima tana da martaba kowanne kuma daga cikin matan manzan Allah nan kowace da darajarta da kimanta da martabar da Allah maɗaukakin sarki ya mata an gane ku hafsa kuma Allah ya taɓa yin bikonta annabi ya taɓa sakinta Allah kuma ya menene ya yi bikonta ina fata an fahimci magana wace ce kuma an ɗaura aurenta a sama Allah ya biya kuɗin sadaki zainab bintu jahash ko adnabawa ma ai Allah cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd to haka matan manzon Allah kowace da darajar da Allah ya mata ita wannan an sake ta Allah ya ce ban yadda ba a dawo da ita raji hafsa fa innaha sawwamatun qawwama a dawo da hafsatu tana yawan azumi tana kuma yawan tsayuwar dare tana bauta wa Allah a yi hakuri da ita yasa malamai Allah ya jikan malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntumtun kafin ya mutu ya ce in matarka tana da addini duk abin da ta rasa ka yi haƙuri da ita haka ne ko ba haka ba in in matarka tana da addini duk matsalarta ka yi haƙuri da ita ya ce in kwa matarka ba ta da addini duk abin da take da shi ka wanta kalar da ita wannan maganar kuma haka take ka duba hafsa ta yi abin da hatta fusa ta manzan Allah ku duba jin haƙurin manzan Allah sanda ya ce tafi gidanku na sake amma da ke Allah ya kalli addinin hafsa haka ne ko ba haka ba sai ya ce ya dawo da ita saboda mai yawan azumi ce mai yawan menene sallah to amma fa har ilau kuma mata ku ji da kyau wannan kuma ba lasisi ba ne aka baku ki kwana sallah ki kuma gallaza wa mijinki ba lasisi ba ne domin kuma akwai hadisi wata mata ta shigo gidan manzan Allah sai manzan Allah ya shigo sai na na Aisha take cewa wannan matar zakarat min siyamiha wa qiyamiha ta ambata masa irin biyayyar Allah da kokarin da take yi sai ta ce matsalar matan nan guda ɗaya ne tana saba wa mijinta sai manzan Allah ya ce hiya finnari na ganta a wutar jahannama jama'a kun fahimci magana da kyau ko ma'ana tunda tana bin duk tana bin Allah tana sallah tana kaza amma tunda tana saba wa mijinta to tana wutar jahannama to kar ki ji an ce Hafsa ita matar manzan Allah ne bambancinta da sauran mata ba za ma a kwatanta shi ba haka ne ko ba haka ba ki ce okay to malam tunda abun haka ne bari zan ci gidansu ma'ana zan kara mishi akan abin da da nake mishi to ba haka ake yi ba na fata kun fahimci magana a yi kokari abu Allah abu manzan Allah a kuma bi ta farkin magabata wajen zama da mazaje lafiya kar ki ainihin wato ɗauki izina akan wannan hadisi ki ci gaba da gallazawa mijinki da cewa ke yar aljanna ce za a iya samun akasi Allah ya sauwake Allah shiryar da mu to shine yake cewa menene yace a Utilu zaili ko ta ce ni mace ne wanda nake tsawaita zaili jelata ma'ana tana nufin lufayar ta yana jan ƙasa an gane wa amshi fil makanil qadri kuma ina tafiya a gurin da yake da ƙazanta yake da bayan gari ko fitsari ko kwatami ko wani abu faqalat ummu salama ummu salama matar manzon Allah sai ta mata fatawa sai ta ce qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama na taba ji manzon Allah ya ce yutahhiruhu ma ba'dahu abinda zai biyo baya da zaki bi kansa na guri tsarkakakke zai tsarkake miki wannan najasar da kika diba a baya kun gane maganar da kyau ko saboda haka in mace ta bi gurin da ba menene ba tsarki kazanta ne a gurin ta bi gurin ta wuce sai kuma bayan ta wuce gurin kuma sai ta ƙara bin gurin da yake da menene da tsarki to wannan gurin da yake da tsarki bin da ta yi ya tsarkake mata abin da ta kwaso na wannan najasa to da Allah yanzu me yi uzurin mata su ce ba za su sauke lufaya har kasa ba akwai uzuri babu uzuri saboda haka kai namiji kuma kuma mazajen nan ku suna daga cikin wanda suke bada gudunmawa matansu ba sa sa lufayu har kasa kuna daga cikin masu ba su gudunmawa dan akwai namijin da in mace ma ta sako lufaya isasshiya zai daka mata kwawa take dalar shi take zanawa kubu kubu kubu kubu haka nan kina tafiya wai ta je ta sanyo masa dagaggiya ina fata an fahimci magana to kaga kai ka bada gudunmawa kenan malamai fa suka ce mace idan ta kuskura ta yi sallah dinduniyarta a waje ko kafarta a waje to sallar ta bata karbu ba ba ta da sallah domin dinduniyar mace menene al'aura ce to yanzu ka je ka samu mata suna sallah lufayar da suke yi ta sallar ma dan kasa yanzu lufayun mata kala biyu ne akwai na fita anguwa akwai na sallah ka duba yadda shaidan ya juya musu tunani don Allah kaga ai lufayar fita anguwa ne ya kamata ta zama har ina har kasa ba lufayar menene ba sallah ba dan sallah akalla a cikin gida ake to da ta fita sallah ma'ana da ta yin sallar da ta fita anguwar duka ana bukatar su sauka har ƙasa ita ta yi sallah ana so ki rufe ne saboda kar al'aura ki ta me ta bayyana ita kuma ta waje ana so ki rufe ne saboda kar wasu mazaje su ga me su ga al'aura ki don haka ala ayyi halin ba a bukatar mace ta sa lufaya dagaggiya ba daidai bane musulunci bai da wannan yasa nana Aisha lokacin da ayar hijabi ta sauka jama'a tana gidan mahaifinsu da tun labarin ayar hijabi ta sauko kafin ta dawo sai ta sa kaninta ko yayanta ya ballo mata zarbar dabino da ganyen bishiya aka shirya mata lufaya da ta zuba a kanta lokacin ba a halatta ba a abin nan din hijabi ba ta fito ta tafi ina zuwa gidansu cikin hijabi wadatacce a rufe saboda ayar hijabi ta sauka kaji waɗanda suka sallama wa Allah da manzan Allah ba su yadda ba uzuri ta ce a to shi kenan tunda yanzu bana gida to yanzu ai wannan uzuri ne bari in iso gida in ya so na san matakin da zan dauka ita ce bata isa ta fita haka lufayar ta bata sauka har kasa ba sai da ta lullube jikinta gaba ki daya ina fata kuna fahimtar magana saboda haka yan uwa idan an ji dokar Allah to abi yanzu ga wannan mata tana tambaya ita ba tambayar ta wai lufaye ta tana sauka kasa ba a'a damuwar ta shine in ta ɗebi kazanta a gurin da ba mai tsarki ba to ya za a yi wannan lufaya ta tsarkaka annabi ya ce in kin sharu gurin da yake da tsarki to wannan ya tsarkaka don haka ko da mace kuma a wannan karkashin wannan wato wannan yana daga cikin sallamawa abin da Allah ya ce ko manzan Allah ya ce ta iya yiwuwa wata ta ce to ai malam na ga sauran datti dattin kwata ko na ga sauran datti dattin kashi na ga sauran datti dattin kaza na ga ƙura-ƙura a jiki na ga kaza na ga kaza tun da annabi ya ce yi tsahiruhu ma ba da hufa magana ta kare tun da annabi ya ce yi tsahiruhu ma ba da hufa magana ta kare saboda haka idan kin bi gurin da yake da najasa sai kika sake bin gurin da yake ba mu najasa to wannan gurin da ba najasar ya tsarkake wannan najasar magana ta kare ki sallah da abinki jama'a kun fahimci magana da kyau ko idan kuma kika tilastu zuwa ga ki wanke saboda ki samu nutsuwa ba za a ce an hana ki ba amma dai ki sani rashin wankewar ba zai hana karɓar sallar ki ba jama'a kuna fahimtar wannan magana da kyau me dalilin mu saboda annabi ya ta yi tahiruhu ma ba adam kawai mu abin da annabin nan yace akan sa muke shine fa rikicin mu da sauran mutane fa an ce annabi ya ce mun ce annabi ya ce kuma mun ce za mu yi aiki da abin da annabi ya ce sai a ce wai to dan me yasa ba za a yi kaza ba dan me yasa ba za a gyara maganar ba ai malam in kuka ce haka to yanzu mata za su yi ta annabi ne ya ce ya tahiru ma ba da ko baka ji bane mu ba mu ne muka faɗi maganar ba fa muna faɗar maganar manzon Allah kuma wannan shine sallama wa sunna din amma wallahi in har yanzu kana jin kokwantan ba haka bane a'a ba haka bane a'a kaza ne wallahi har yanzu baka cika cikakken mabiyin manzon Allah ba kana da matsala wallahi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka annabi ya ce tahiruhu ma ba'dahu wannan hadisi da muka ji sahihi ne al-imamu ibnu majah a cikin sahihu sunan ibnu majah ya fitar da shi imamu mali ya fitar da shi a cikin muwatta shi ne ta'un dinta imamu abu dauda ya fitar da shi shi ne dalun dinta imamu turmudi ya fitar da shi shi ne ta'un dinta imamu ibnu majah ya sake fitar da shi ainihin wato hadisi ne ingantacce Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi tadhihiru thawbi min bawli sabiyyir rabi' ya ake tsarkake tufafi daga fitsarin yaro mai shan nono ina fata an fahimta yaron da ba a mai ba kenan da ba a yaye shi ba an gane maganar da kyau ko an abi samhi khadimin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala qala nabi sallallahu alaihi wa sallama yughsalu min bawli jariyati wa yurashu min bawli ghulami daga abi samh wanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima ina fata an fahimta qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace yughsalu min bawlil jariya ana wanke fitsarin jinjira mace ina fata an fahimta wa yurashu min bawlil ghulami ana kuma yayyafa ruwawa fitsarin wa namiji an gane ko jinjiri namiji da haka idan jinjira mace mai shan nono ta yi ma fitsari to ba ana magana cewa a ɗebo ruwa a zuba a gurin bane a'a maganar da ake shine a cire rigar gaba daya jama'a kun fahimci maganar sai a kama saitin inda fitsarin ya taba sai ka makalkale rigar sai ka ce zubo min ruwa sai a zubo sai ka murza ka murza ka matse ina fata an fahimta ka murza ka murza ka matse ina fata an fahimta sai ka tabbatar kayi haka ya ka tsaftace shi daga wannan fitsari sannan sai ka ware riga in ka ga dama saka ta a haka in ka ga dama shanya ta ta bushe sannan ka mayar ka saka amma idan yaro ne ya fitsari jinjiri mai shan nono sai ka ce zuba min ruwa a hannuna na ana zuba ma sai ka yif yif yif yif yif yif haka nan sai ka yayyafa an gane magana da kyau ko kuma malamai suka ce wannan yayyafawar ba ana so sai ya jike gurin jagab ba shi ruwa yana da wata ɗabi'a wanda bahaushe yake ce masa naso ko menene naso shine in ka ɗiga shi ana zai bazu ya je har inda ba wannan gurin ba so in ka yayyafa ruwan ka bar shi kawai kar ka ce sai ka jika tufafin jagab wannan da ka yayyafa ko da a iya abin da ka lura bai diga a wasu gurare da fitsarin ya taba ba kar wannan ya dame ka ka bar ruwan shi da kansa zai naso zai haɗe ga baki daya sai ya taba ko ina ina fata an fahimci magana to wannan ya wadatar da kai ba dole sai yayi mai ba ya ainihin wato jika tufafin ba shi yasa yace wa yurashu arrashu shine annahabu wato a yayyafa abu ba tare da an jika gurin gabaki daya ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sahihi ne al-Imam an-Nasa'i sunanin Nasa'i sahihu sunanin Nasa'i ya fitar da shi al-Imam Abu Dauda ya fitar da shi haka Nasa'i din ya fitar da shi har ilau Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a cikin jannatul firdaus تطهير الثوب من المذي يا أكي تلك تفافي دق مزي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وأناعا هو شدة وأناعا وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنهض به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه أنقاني daga sahal dan hunayf Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace kuntu alqa min almadhi shiddatan na kasance ina ina fuskantar matsala da tsanani dangane da mazi ma'ana yana yawan fitar da mazi wa ana ina shan wahala wa kuntu ukthiru minhu al-igtisala na kasance daga an yi na ji mazi ya zo min sai na daina wanka kaga ai akwai wahala ko fa zakartu zalika li rasulillah sai na je na gaya manzan Allah na ce faga matsalar da nake fama da ita faqala sai annabi ya ce inna ma yujzika min zalikal wudu kana ta wahalar da kanka ya sahalu ai ba wanka za ka yi ba alwala za ka je ka yi ina fata an fahimta ma'ana kai tsarki sannan kai alwala fa qultu ya rasulullah sai nace to na ji ya rasulullah na samu mafita dangane da wanka daga yau ba wanka sai dai maganar tsarki da alwala kai kai bima yusibu thawbi minhu to wanda yake dugowa a jikin tufafi na fa shi kuma ya zan yi da shi kala sai annabi ya ce masa yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in abin da ya wadatar da kai shine ka ɗebi kaffi tafin hannu na ruwa shine ka ɗebi kwarfaci ruwa da tafin hannunka ɗaya fakan haba bihi thawbaka sai ka yayyafa akan menene akan tufafinka ka zuba akan tufafinka haifu tara annahu qad asaba minhu inda ka gadi lalle wannan mazi ya taba sai ka yayyafa ruwa a kai da izinin Allah wannan abu ya tsarkaka kenan kaga shi kansa mazi ba cewa aka sai an wanke ba ina fata an fahimta ka zuba ruwa a gurin ya wadata dangane da wannan hadisi an gane maganar da kyau ko to wannan hadisi hasan kyakkyawan hadisi ne al-imam ibnu majah a cikin sahihu sunan ibnu majah ya fitar da shi imam abu dauda da imam turmidi da imam ibnu majah sun fitar da ainihin wato wannan hadisi hadisi ne ingantacce dangane da sanya ruwa a jikin tufafi idan mazi ya zuba da kuma yin tsarki sa'an nan da kuma yin alwala idan mazi ya fita wa mutum shine tsarkakuwar jikin shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu abu na bakwai tadhiru asfalin na'ali tsarkake kasan takalmi tsarkake kasan menene takalmi annal shine takalmi kamar ka ce silifas ko kuma dukkanin wani takalmi zai iya daukar wannan suna amma dai asali a larabcin aka ce annal ana nufin takalmin da yake silifas wanda bai rufe kafa gaba daya ba mai dan igiyoyi guda biyu ko guda uku ko wani a makamancin haka an gane magana da kyau ko da kuma dukkan wani nau'in takalmi feka ne ko sauciki ne ko kaba duka ya shiga cikin wannan hukuncin ya ake tsarkake kasan takalmi an abi sa'idin al-khudri أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فين عليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما rigiti gabci taɓija ga wani karatu yau ya zo daga abi sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi Allah ya ƙara Abu Sa'id al-Khudri yadda yace banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza jaa ahadukum ila al-masjid idan ɗayan ku ya zo masallaci zai yi sallah falyanzur to ya duba fa in ra'a fina alaihi qadar idan ya ga ɗanyar najasa ita ce qadar a jikin tufa takalmin shi kasan takalmin shi au adan ko bushashiyar najasa na fata an fahimta ko kuma ka ce ƙazaran bayan gari azan shauran nau'in najasa na kwatami da dai shauransu na fata an fahimta idan mutum ya ga haka falyamsahu annabi ya ce ya sa shi a ƙasa ya gurza ƙasar takalmin ya goga shi wal yusalli wal yusalli fihi ma yayi sallah da takalmin shi wallahi a nan ne za a gwada binka ga sunnar annabi muhammad ka taɓa yin sallah da takalmi akwai wanda tun da yake bai taɓa yin sallah da takalmi ba ko mu ce ma da yawa wallahi tallahi kayi asalar sunnar manzan Allah wallahi tallahi sunna mai rai da lafiya ka watsar da ita wallahi kuma kullum aka taba ka ce kai ahlus sunna ne na fata an fahimta watakila in kaga wani ma yana sallar takalmi ka ce to ka gansu waɗannan su ne irin arnan musulunci ma'ana arna ne amma a cikin addinin musulunci ta ga abdullahi an kai ta yayi ya kai sau goma an gane maganar da kyau ku gaskiya ne kullum idan muka zo maganar sunna mu dinga kwatanta kanmu da ita dan ba zai yiwu kullum muna wa mutane wa'azi cewa abu sunna abu sunna ko mu ba mu aikatawa ba wato shi sallah da takalmi sunnar manzon Allah ne domin annabi cewa yi ka yi sallah da takalmin ka yi sallah a cikinsu idan ka je ka ɗauki littafin bulugul marami min adillatul ahkami tare da sharhin sa subulus salam na al-amiru sanani Allah ya musu rahama da wasu littafai daga ciki irin su al-muhalla sharhul mujalla na al-imam ali ibn hazm az-zahiri ko ka je ka ɗauki littafin sahih fiqhus sunna na sayyid sadiq Allah ya musu rahama baki daya da wasu daga cikin malaman sunna in ka zo magana akan babun sallah da takalmi zaka sha mamaki domin hadisan da suka zo akan sallah da takalmi sun kai kusan guda biyar akwai wanda annabi ya ce khalaful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim domin su ba sa sallah ko ibada da takalman su su aikin su idan sun zo sai su cire takalman su sai su higa gurin ibadar su ba takalmi to ko kuma ku yi sallah da takalman ku karanta bulugul maran kar kai mun musu yauwa kar ka ce ba haka karanta bulugul maran in kana da hima yanzu da ko an gane maganar da kyau ko har wani daga cikin malamai a cikin bulugul marwan nan dan sharha na kasa da ake yi din ka je ka karanta babun maganar sallar takalmi din ke ka karanta kasa rubutun da aka yi a kasa wanda al-imam ibnu hajar yayi a can kasa zaka je ka fata wani malami ina jin in ban manta ba imamun nawawi yake cewa yana daga cikin bid'ar da yau mutane suka kawo wa kansu shine rashin yin sallah da takalmi har ma suna dab da su kafirta masu yin sallah da takalmi saboda rashin sanin mecece hakikanin sunnar manzon Allah kuma sababin nuzul sababin nuzul hadal hadis wannan hadisin da muke magana asalin dalilin saukarsa ko dalilin faɗinsa annabi ne yazo yana sallah da takalmi shi sai sahabbai su ma suka zo kowa ya kabbara ya bi manzon Allah da takalman shi a kafa shi annabi yana cikin sallah sai mala'ika jibril ya zo masa sai ya ce ka manta ya rasulallahi takalminka da najasa a jiki kuma kana sallah da su a nan take sai manzan Allah ya zare kafarsa daga takalmin su ya jefar da su sai ya ci gaba da sallah ba takalmi ina fata kuna fahimta sahabbai da suka ga annabi ya jefar da takalmi to su dama yan biyayya ne duk abin da suka ga manzan Allah ya yi ba sa tambayar dalili sai dai bayan sun aikata idan ba haka bane sai a gyara musu haka sahabban annabi suke da haka suna ganin annabi ya jefar da takalman hisu ma zai kowa sai jefar da nashi annabi yana idar da sallah da ya sallama sai ya juyo sai ce yana kun jefar da takalman ku sai suka ce ra'ainaka qad alqaita na alaika mun ganka ne kai ma ka jefar da naka sai ce a ai ni mala'ika ne ya zo ya ce min nawa da najasa a jiki dan haka na jefar da su kowanne mala'ika ne ya gaya muku naku akwai najasa i gaskiya ne annabi ya ce wani mala'ika ya gaya muku suka ce ba haka ba wanda ya gaya mana ce to daga yau kun ji dalilin hadisi daga yau duk wanda ya zo sallah masallaci to ya duba takalmansa da farko idan akwai najasa ya yi menene ya goge ku duba ku ga ta inda za ka ƙara gane ta tsahiru thaubi bil ardi yadda ƙasa take tsarkake tufafi ko abin ibada kaga annabi bai ce ya wanke shi ba ka san ku in har ka goge din dai yi wahala ba ga wata yar kore kore da baka yarda da ita ba ko ba haka ba amma tare da haka annabi ya ce ayi me a goge sannan kuma ayi me ayi sallah a ciki abu biyu shine tabbatuwar tsarkakuwar takalmi da ƙasa da kuma tabbatuwar yin sallah da takalmi wannan abun guda biyu ya daga cikin da yawa daga cikin mutane suna musu da su suna fada da su wani yanzu an ce a yi tsarki da dutse zuciyarsa wai bata nutsu cewa in yi tsarki da dutse ya yi sallah sallah ta karɓu ba wani a rayuwarsa tun da yake bai taɓa yin tsarki da dutse ba al-istijma bayan ku abu ne wanda yake da asali a sunnar manzon Allah jama'a wallahi imani fa da abin da annabi ya ce dinnan shi zai sa ka yarda ka aikata abin da annabin nan ya ce annabin nan da ya ce kai tsarki da ruwa fa shi ya ce kai tsarki da duwatsu haka ne ko ba haka ba annabin nan da ya ce ka sa ruwa ka wanke najasa shi ya ce ka sa kasa ka yi menene ka goge to in ka cika cikakken mabiyin manzan Allah shine idan ya faɗi magana sai ka sallama mata kai aiki da ita saboda haka sallah da takalmi da wanda suke zagi da wanda suke maganganu da wanda suke surutu da wanda suke cewa an zo da sabon addini duk ku faɗa kun faɗa kuma ba za ku daina faɗa ba har abada to yanzu Allah tambayar hi ne da wanda suke faɗa da mu da muke karantawa zai fasa mu dai ba za mu fasa ba ko ba haka ne ko ba haka bane mu ba za mu fasa ba to kaga su ko ba za su daina faɗa ba to kaga za a jima ana gwagwagwa kenan saboda haka annabi ya tabbatar da cewa a iya sallah da takalmi to amma ina so ne mana tambihi a nan a ƙarƙashin wannan ba kuma an ce tunda an ce ya tabbata sunna a yi sallah da takalmi shikenan kullum sai a ganka da takalmi ka shigo cikin masallaci ba wannan ko baya daga cikin tsari har ilau ita sunna abinda ake bukata a aiki da ita a inda ta dace a inda ya dace a inda ya kamata da kuma lokaci da yanayin da ya dace a sallah a sun a aiki da ita tunda masallatai masallatai ne wanda ake musu tiles ake musu carpet ake musu kaza ake musu kaza sannan shigowa da takalman nan zai iya haifar da datti da kazanta a ciki to kar ya zama ko da wanne lokaci a ganka ka shigo da takalmi amma misali sojoji ne suka kawo mana ziyara nan ina muna misali ne a'a wasu jami'an tsaro ne suka zo na a'a yan hizbar mu da suke kula mana da menene abubuwan abin nan lafiyar mu da harkokin tsaron abin nan dukiyoyin mu shikenan sai muka ga wasu sojoji da takalman su a gaban nan suna sallah kar a fara gurbace takalman su ya fada mako fa ka san haka aka yi wani malamin mu a masallaci Allah ya saka wa ƴan izala da alheri eh Allah ya musu albarka hada mu da su a aljanna wallahi mutanen kirki ne kawai rashin fahimta ne akwai malamin mu da ya shiga zai sallah da takalmi ina fata an fahimta shine liman sai ya shiga da takalmin sai ya kabbara aka yi ikama ya kabbara aka fara sallah to sai ɗaya daga cikin limamu suna gaba sai wannan ya kalli wannan ya ce ya faɗa mako fa ma'ana wai da wai da takalmansa fa fulatancin haka dai kun sani sai a hankali eh yawwa ya ce faɗa mako ya ce faɗa mako ya ce assalamu alaikum tun yana daga tsaye bai bari aka yi ruku'u aka yi sujuda ba kawai sai buga sallama ya yi waje abin shi wai ba zai bi sallah ba saboda ya yi sallah da takalmi an gane magana da kyau ko to wannan duka ba daidai ba ne yau abin da ya kamata sai ka bari in an idar da sallah sai ka ce ala gafarta malam ku malaman mu ne mun ga kayi wani abu ne wanda gaskiya mu bamu iso akan shi a karatu ba bamu taba jin sa ba bamu san shi ba wannan abin da kai na sallar takalmin nan malam me yake dalili a cikin addinin musulmi annabi ya ce ai sallar takalmi ko Allah ya ce ai sai maka bayani haka ne ko ba haka ba kuma in kai mabiyin annabi ne da gaske ba dan fada ne da baki a zuci ƙarya ba ana faɗa ma cewa annabi ya ce ga hadisi shikenan magana ta kare haka sahabban manzon Allah suke haka magabata suke Umar anan Khattab ana ana magana akan sa ana cewa wa kana waqafan inda kitabillahi ya kasance abin da ke remote control na Umar shine a ce masa Allah ya ce ko annabi ya ce duk yadda Umar ya hayayyako idan ka ce masa ai annabi ne ya ce sai jikinsa ya sanyi ya ce a tunda dai annabi ne ya ce magana ta kare dama ba ma so a kawo mana abin da ba na annabi a Allah ne ya ce yace shikenan magana ta kare tunda dai Allah ne ya faɗa a Qur'ani magana ta kare an gane maganar da ke ko to wallahi dole kai ma sai ka zama haka daga an ce maka kaza sai ka ce da gaske Allah ya faɗi wannan annabi ya faɗa eh to mun sallama kawai inna ma qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na maganar mu'mine Allah ya ce idan an kira su zuwa ga Allah ko an kira su zuwa ga manzon Allah shine su ce mun ji mun yi da'a wannan shine asalin maganar mu'minai na fata an fahimta saboda haka idan baka zama kana sallama wa ainihin wato kiran Allah ko na manzan Allah ba to akwai matsala saboda haka wanda ke son karin bayani da Allah ya je dauki littafin bulugul maram a yau din nan ya je karanta kitabu shurutus sala ko babu shurutus salati zai ji hadisai akan wannan magana akan wannan in yana son karin bayani ya karanta subulus salam sharhin bulugul maram in yana buƙatar karin bayani ya sake karanta littafin al-muhalla sharhul mujalla na al-imam abu ali ibn hazm az-zahiri in yana son karin bayani ya ƙara karanta littafin fiqhus sunna na al-imam sayyid sabiq Allah madaukakin sarki ya waɗannan bayan Allah rahama baki daya hadisi ne ingantattu akan halaccin sallah da takalmi ya tabbata mu ya wuce mu kirga lokacin da muka yi sallah da takalmi ba zan iya kirgawa bane ni ba zan iya kirgawa ba saboda mu fata muke duk wata sunnar manzan Allah kafin mu mutu Allah ya fahimtar da mu ita kuma ya ba mu ikon aiki da ita wannan shi ne kawai fatan mu kai ma fatan ka kenan to Allah ba mu dama gaba ke daya to wannan shi ne da haka yace idza jaa ahadukum ila almasjidi idan ɗayan ku yazo masallaci falyanzur ya duba fa in ra'a fina alaihi qadaran idan ya ga wata kazanta ko wani datti ko bayan gari ko wata ainihin wato abin da ya shafi najasa au adan ko wani abu busasshen najasa a jiki falyamsahu to ya goge hi wal yusalli fihi ma ya salla da su wannan hadisi sahihi ne yana nan a cikin sahihu sunan abi dauda na al-imamu nasiruddin albani sannan al-imamu abu dauda din ya fitar da shi a cikin sunan abi dauda nasa Allah ya hada mu da su a aljanna tathirul ardi yadda ake tsarkake ita kanta ƙasa ɗin idan ƙasa najasa ta hau kanta domin asali ƙasa mai tsarki ce domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa utitu khamsan an bani abubuwa guda nawa guda biyar a wata ruwaya saba'an yace lam yu'hunna li ahadin min al-anbiya ba'd ba a ba wanda daga cikin annabawa ni ba daga cikin abubuwa biyar din nan ko baka yi nan yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zamanto masallaci ko mai tsarki da haka fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli duk daya daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi a wani guri kawai ya sunkuya ya sallah shi kar ya ce wannan gurin meye matsalinsa a'a ba ruwanka kasa asalinta mai meje ce mai tsarki babu ruwanka da cewa an taɓa yin bayan gari anan an taɓa yin fitsari anan an taɓa babu ruwanka da wannan annabi ya ce kawai in dai sallah ta riske ka a guri ka gan shi ba ka ga wani abu na kazanta a gurin ko na jasa ba kawai kai sallah a gurin jama'a kun fahimci magana da kyau ko to za mu ji yadda ake tsarkake kasa idan ita ma aka samu na jasa a kanta عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحريقوا على بوله سدلا من ماء او ذنوبا من ماء فانها فانما بعثتم ميسرين ولا ولم تبعثوا معسرين an gane ya ce daga abi huraira Allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdaus jama'a ku duba motsi kaɗan sai a ce daga abu huraira motsi kaɗan sai a ce daga abu huraira amma wannan sahabin ne saboda in shi'a ba su da hankali saboda su ne matsiyatan ƙarshen zamani duk addinin mun nan a gurin bawan Allah nan aka samu su da yawanci ko ka ce 80% na addinin musulunci abu huraira ya rawaito su amma tare da haka ka duba mutanen nan sanda suka samu fage na sukar wannan sahabi mai albarka malam suke kokarin nuna wa duniya cewa wannan mutumin fa ba ma kai yan shi'a fa abin da suka ce ma babu wani mutum mai suna Abu Huraira a duniya ƙarya ne kawai an kirkiro sunansa ne kawai dan a ainihin wato kirkiro wasu hadisai a ce ya kawo su amma asali babu shi a tarihin musulunci gaba daya don Allah mutumin da ya ce ba abu huraira ai ya ce kamar ba musulunci ne gaba daya wannan littafi na as-sunnatu wa makanatu hafid tashri'il islami na Dr. Mustapha Suba'i na taɓa baku tarihinsa a nan gurin dalilin rubuta littafin shine wani malami ne daga cikin lecturorin university ya zo ya gabatar da lacca akan cewa babu abu huraira a duniya ya yi musu ya ce sam babu wani mutum mai suna abu huraira sai da ya gama jawabansa sai doktor mustapha suba'i ya ce to ni ma gobe na da jawabi jama'a duk a taru aji ya cika lakcarori profesoshi ya ce zan zo da dalilan da ya nuna akwai abu huraira kuma akwai waɗannan duk maganganun da malam ya karyata su a musulunci akwai su zan zo da bayani shine ya je ya rubuto lakta ya zo ya tsaya ya yi challenging ɗin wannan malami kaf malaman tarihi suka ce yana aji biyu ne ko yana aji uku a university vice chancellor na university sai ya ce wannan ɗalibi da suka ji lakcar bayan an gama to wannan ɗalibi yana aji nawa aka ce ajinsa uku ko ajinsa biyu ne sai ce to a dalilin wannan latta da ya mun gamsu mun fahimta mun ba shi doktora don haka daga yau yayi graduating sunansa dokta kawai shikenan kawai aka rubuta takarda aka ba dama duk ba kwali ba ya ce karatu ne kuma yayi ba shikenan ba kawai aka cika kwalin aka ce an ba ya zama dokta kawai shine kuma doktor Mustapha Subai ɗalibi ne ya zo challenge malami haka ake son ka kowane ne kai ka je ka yi bincike ka ga ya za a ka kare addinin musulunci duk wani mugu wani azzalumi da ya fito da wata ƙarya wa addini akalla ko a facebook ne ka yi rubutu ka ce ƙarya kake yi wallahi ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake ka yi rubutu amma ba ku rubutu akan wani sai dai rubutu akan wani ya ci zaɓe wani ya faɗi ko ba haka bane an kada wani a kotu an ɗaga wani a kotu a nan kuke rubutu amma idan aka ci zarafin musulunci sai ka je kai ma ka yi bincike sai ka ga me za ka iya bada gudunmawa na musulunci wanne kariya za ka bawa addini sai ka hau kai ma kai rubutu kai rubutu in ka ga ba gamsu ba sai ka buga malam Musa Adam mai gola waya ala gafarta malam wani rubutu ne zan yi wa wani raddi ya zagi Hafsa ya zagi Aisha to amma ni ba malami bane malam amma ina so ne postin amma da Allah ka taimaka malam zan turo maka kai editing abinda ba haka yake ba ka gyara mun abinda yake haka ka tabbatar mun in Allah ya sa ka duba ka gyara na ya ka gamsu malam zan harba shi ba shi kenan ba kaga ka rubutu malam ya duba ya tabbatar da abin da ka rubuta ya tura ma sai ka watsa shi kawai ka ba addinin musulunci gudunmawa ko baka bayar ba ka bayar to amma ina saboda haka abu huraira ba karamin mutum bane a addinin musulunci jama'a babban mutum ne idan aka ambaci sunansa kowa ya kamata hantarsa ta kada saboda an faɗi wani babban sahabi daga cikin sahabban manzon Allah wanda abu huraira nan har gwamna yayi da kake ganin sa har gwamna yayi irin hidimar da yayi wa musulunci ba kaɗan ba ya karantar da hadisai ya ce kowa yakan watse bar manzan Allah ɗan kasuwa su tafi kasuwa ma'aikatan gwamnati su tafi aikin gwamnati masu zuwa noma da kiwo su tafi ya ce amma ni ina nan a kofar gidan manzan Allah duk wata magana da za a sauke daga saman bakwai a gabana ake sauke ta ya ce ba dole wani ne daga cikin sahabbai ya ce kai kam niyya aka ka tara karatun nan ne daga an yi magana idan ba wanda ya santa kawai sai ka daga hannu ka ce ga hadisi aka yi ya aka ka tara karatun nan sai ba da amsa ina jin na karanta muku magana a cikin ahkamul jana'is mun karanta ta ahkamul jana'is yace ga dalilin da yasa na tara karatun dan kasuwa zai tafi kasuwa ma'aikacin gwamnati zai tafi aikin gwamnati ni kullum ina manna da manzon Allah ba abin da yake rabar da manzon Allah sai bacci asubar fara annabi yana fitowa masallaci ni zai samu a masallaci duk abin da za a yi na manzan Allah a gabana ake sai yace saboda mai zan tara karatu ba abu na biyu ya samu addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin da Abu Huraira baya haddace magana ana gaya masa magana daga ya bar gurin ya manta ta shi da wata rana ya zo ya samu manzan Allah ya ce ya rasulullahi ina manta maganganun da kake faɗa ina roƙonka kai min addu'a in daina mantawa aka ce yana lullube da wani bargo a kansa sai manzo Allah ya ce daga bargon yana dagawa ya dafa kansa ya masa addu'a ya masa addu'a yana mai da bargon ya ce daga ranar ko tofar da yawo annabi yayi in na zo sai na kwatanta maka gabar ya kwalla ko kudu ko arewa da ya tashi tofawa ya turo fatar bakinsa ko ya motse ta ya buɗe hakwaransa ko ya rufe hakwaran ko yaya ya yi ya ce wallahi sai na kwatanta shi ba zan manta ba ya ce ballantana maganar manzon Allah manta ta ya ce wallahi daga ranar ban sake manta wata magana ta manzan Allah jama'a kun fahimci magana da kyau Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi to wannan sahabi ya ce wani balaraban ƙauye ya zo fabala fil masjid sai ya tsula fitsari a masallacin manzan Allah jama'a haka suka dinga wa manzan Allah irin waɗannan abubuwa na wauta amma annabi haka ya dinga hakuri da su shi yasa mai da'awa ya koyi hakuri yanzu kamar mu ne fa nan muna zaune kawai wani sai ya fito ta kofa ne ce ku buɗa min jama'a ku buɗa sai a buɗa masa kawai sai ya cire wandon sa sai ya tsula fitsari a lungun nan ai kaga kafin in tashi na je na tare shi an tambaye shi dalili ko ba haka ba haka dai ko ba haka ba kaga akwai matsala to haka annabi yana zaune da sahabbai cikin masallaci kawai ya shigo masallaci yana shigo ya ce sannunku ne suka ce yawa kawai sai ya nemi lungu kawai sai ya zage wandonsa tar habba ai sahabbai sabar abin ya tar musu da hankali ba su dai mun excuse din manzon Allah ba suka yi ta akan sa kai kai kai kai. annabi ya ce ku dakata ku dakata ku bar shi san da ya gama fitsarin shi sai manzo Allah ya kira shi a watar waya ya zo ya zauna ya ce bawan Allah wannan guri da kake gani gurin ibada ba a fitsari a nan gaba in kaga guri mai irin wannan yanayin da wannan suffa kar ka sake fitsari a guri ba a gina dan fitsari ba an gina ne dan ai sallah dan ai kaza inna ma buniyat lis salati wa dhikri wa qira'atil qur'an ya masa nasiha ya ce ya rasulullahi na gode Allah ya saka sai ya ce kuma zan koma amma a daga hannu zan yi addu'a duk sahabbai kowa ya daga hannu sai ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ba'dana abadan yace ya Allah ni da Muhammadu kai mana rahama daga ni da shi duk duniya kar ka kare wa kowa rahama manzo Allah yace la ilaha illallah kar ka takeice rahamar Allah akan ni da kai kadai yace ya rasulullah ba tashi suka za su dake ni ba yace ai ba nasiha suka min irin yadda kai min ba kowa yunkuri zai dake ni inda a ce yadda kai mun haka saka mun aida na sa sa addu'a annabi yace to kai hakuri dai ka saka su yace to Allah hada da su dai ba da fadin su ina fata an fahimta to haka annabi ya ta fama da su haka wani mutum annabi yana karatu da sahabbai cikin masallaci kawai sai ya higo masallaci da raƙumar shi da raƙuma bai ma sauka daga kai ya daure ta a waje ba ya sunkuya ta shigo da shi cikin masallaci ya zo kwas kwas kwas har gaban manzan Allah ya tsaya annabi yana zaune da sahabbai shi yana kan raƙuma ya ce ya rasulullahi na zo ne ina da wasu tambayoyi kuma masu tsananin bala'i ka yi haƙuri kawai zan ma tambayoyi ne kawai a ban amsa kawai umar sai huci yake yi yadda ka sanye kukan kura ya rarime hidahi da raƙumin gaba ɗaya ina yana ganin annabi dole ya haƙura ya ce ka rantse da Allah annabi fa ya nuna fa ya ce ka rantse da Allah Allah ne ya turo ka gurinmu wallahi babu wanda ya kai annabi hakuri mana ai ni ko ni aka yi wannan ina ga zan dan kai mari kan akalla na fata an fahimta ka rantse da Allah Allah ne ya turo ka manzo Allah ya ce na rantse da Allah Allah ne ya turo ni ya ce na'am na ji wannan ce na san ba za ka rantsuwa akan ƙarya ba ya ce ka rantse da Allah Allah ne ya ce maka mu dinga yin salloli guda biyar ka rantse da Allah ya ce na rantse da Allah Allah ne ya ce mun ku dinga salloli guda biyar ya ce na'am ya ce ka rantse da Allah Allah ne ya ce mu ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce na rantse da Allah Allah ne ya ce ku yi kaza ya dinga jero tambayoyi annabi yana gaya masa da irin duk sigar da yawa annabi tambaya da wannan sigar zai bashi amsa sai ce daga waɗannan abubuwan akwai abin da Allah ya turo ka yace a su ne wajiban abin da Allah ya turo ni sai ce to shikenan na farko dai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na yadda na karɓi wannan addinin yace kuma na maka alkawari zan je duk al'ummar garin zan musu wa'azi su shigo wannan addini yace to Allah ya albarka Allah ya sanya albarka cikin addinin yace jama'a na gode sai an jima kawai sai kaɗara kuma shi kawai sai juya yanzu da an rufe shi da duka zai musulunta ba zai musulunta ba sai ya je kuma ya bada labari ya ce to na je gurin sama a mutum ne ba shi da hakuri mutanen sama ba su da hankali haka ne ko ba haka ba duk sai ya muzanta su gaba ɗaya a ɓata su a cikin jama'a amma zai annabi ya hakuri su ma sahabbai suka yi hakuri aka wuce gurin jama'a kun fahimci magana saboda haka masu da'awa ku dinga hakuri ku dinga hakuri ku daure da zuciyarku bayan Allah nan da aka tara ake karantarwa akwai wanda wallahi in ka tsare shi yanzu ka ce gaya maka farillan sallah Allah ba zai iya faɗa ba ba zai iya faɗa ba taimakon sai kamata a yi ba wai an giza shi za a yi halaka ba saboda haka dole mu zamanto masu haƙuri ku kuma bayan Allah ku ƙara zamantowa ko da baka da ilimi ai kana da wayewa ko ba haka bane wayewan nan kaɗai ta sa ka gane cewa ya kamata ka yi kaza bai kamata ka yi kaza ba ya kamata ka yi kaza bai kamata ka yi kaza ba to wannan wayewar sai ta taimaka maka wajen ka mu'amalanci masu karantar da kai mu'amala mai kyau da kuma yanayi wanda yake mai kyau abin yabo ina fata ana fahimta Allah ya shirye da mu da ku baki daya bari mu karasa hadisin nan sai mu sai mu tsaya sai yake cewa fatanawalahun nasu mutane suka yi ta akan wannan balarabi faqala lahumun nabiyyu sai annabi ya ce musu da'uhu a'a ku rabu da shi ku bar shi wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in ku kuza akan fitsarinsa sajlan min ma'in wato sajal malamai suka ce addalwil azim babban guga na ruwa shine irin guga mai ne ake ce masa ne na kauye din nan wanda ake masa akwai gugan kala biyu ne kun sani yawwa eh mai mak- mai makamai abin nan an zagaye shi na fata hakan nan eh mene suke kiransa akwai asalin na karfi oke karfi Allah ya saka kaga amfanin zaman su baba a kusa da mu ko yawwa to wannan guga na karfi kun san yafi sauran guga man abin nan girma to annabi ya ce a ɗebo irinsa sai a kuza akan wannan fitsarin an gane magana da kyau ko wannan shine sajilan min ma'in au zanuban min ma'in ko kuma karamin guga na ruwa shine zanub an gane magana da kyau ko fa in a, fa inna ma bu'istum muyassirina annabi yace ku sani an turo ku ne ku zama masu saukakawa al'umma dan me za ku daka mihi tsawa dan me za ku ta akan shi dan me za ku kai masa duka an turo ku ne ku zamanto masu saukakawa al'umma walam tubu asu mu'assirina annabi yace ba a turo ku dan ku kuntata wa mutane ba kaga annabi yana koya wa sahabbai ladabin yadda za su mu'amalanci mutanen da ba su da nutsuwa ko mutanen da suke da wauta ko mutanen da suke da ainihin wato wani yanayi wanda yake na ƙauyanci ko gidadanci a cikin lamarinsu to haka kai ma ake so in mutum ya zo ma gadan gadan da gidadanci sai ka ce nutsu nutsu akar makallahu da ya mi magana ta nutsuwa sai ka nutsu sai ku yi magana amma idan ka ce za ka bi shi da yadda ya zo maka to daga ƙarshe kai za ka bayyana baka da hankali kuma za a yi nasara a kanka ba kwa jin wani ya zo ya ce wa annabi ai an ce masa shi mahaukaci ne ya zo ya taya shi ya ba shi magani wai annabi ne mahaukaci mana kuma wai shi boka ne yana ba da magani don haka ya zo ya taimaki annabi yanzu da annabi ya gaggaura mishi mari sai ce to ku rike miki jama'a haukan ya motsa haka ne ko ba haka ba amma sai annabi ya ce to bismillah amma kafin ka fara maganin ina da dan jawabi sai ce ne ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai da ya gama sai wannan boka ya ce a idli kalamaka haza da Allah wannan maganar da kai din nan ka kai ta har karshen nan mai mai ta min ita tunda uwata ta haife ni ban taba jin magana mai dadi irin wannan ba ya sake cewa yanzu fa muqaddima ne annabi yake sharar fage ne bai ma fara jawabinsa ba amma ka ji bayanin ya burge yana cewa a ƙara maimaita mishi ya sake cewa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi har karshe yace da Allah ka yi hakuri bawan Allah sake maimaita mun maganar ya ƙara maimaita masa har karshe sai yace wallahi na ji waƙoƙin larabawa da dukkanin nau'o'insu na ji maganganun masu ilimi da dukkanin ma'anarsu na ji rubutun zube da maganganun zube duk wani zaurance da karin magana irin na larabawa babu wanda ban haddace ba a kwakwalwata din da kake gani na yace amma wallahi tallahi ban taba jin magana da ta ratsa kwakwalwata ta hana ni sakat ta burge ni na rasa ta ina aka samo ta ba irin wannan mukaddimar da kai ban taba ji ba yace yanzu dai kafin in fara maganin abin da aka ce ka zo da hidan haka ka haukace kana zagin alloli nawa ake biya sai a shiga cikin wannan abu annabi yace ba a biyan komai kalma ce kawai zan faɗa maka sai ka ainihin wato shi faɗe ta shikenan ka shiga yace wata kalma ce yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ina fata an fahimci magana a wata ruwaya aka ce da ya gama karanta masa khutbatul haja din sai ya ce ahe ni ne mahaukacin ba kai ne mahaukaci ba ai wannan abin da kake faɗa mahaukaci ba ya faɗin irin wannan wannan jera maganar kaɗai mahaukaci bai isa ya jera wannan maganar an gane maganar da kyau ku saboda haka kai kokari ka haddace innal hamdalillah dan mahaukata ba sa haddace ta wallahi ina fata an fahimta to dan haka dan ka fitar ka cikin mahaukata kai ma ka haddace an gane maganar da kyau ku saboda haka jama'a mu zamanto masu hakuri a cikin da'awa haka annabi ya ta fama da su ya ta hakuri da su jiya su ne suke taimar mahaukaci yau kuma su ne idan ya kaki ya tofar he su rungume su shafa a jikinsu jiya suna ce masa mawaki mata ya zo nema mulki yake so a bashi yau an waye gari su ne suke tsayawa tun daga safa har dare suna gane shi haka ne ko ba haka ba menene dalili hakuri a wajen jan su zuwa ga Allah hakuri a gurin karantar da su hakuri a gurin nuna musu yadda za su kuma Allah ya sa Allah ya taimake shi suka karba Allah ya taimake mu ya datar da mu baki daya za mu tashi wa inna ma amara nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalika bidhalika istijalan li taharatil ardi Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh